وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‘yan uwana musulmi hakika mafi gaskiyar zance shine littafin Allah mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah ya aiko shi da gaskiya ba da ƙarya ba babu baiwa da Allah ya yi wannan al'umma irin ba su wannan annabi aikake daga Allah shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah mun gode maka da ka tashe mu a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah mun gode maka da baka bar mu a cikin kafirai ba Allah mun gode maka da baka bar mu a cikin batattu ba Allah mun gode maka ni'ima kan ni'ima da godiya mai tarin yawa da bakinmu ba zai iya faɗa ba ya ku yan uwana ku sani mafi kyan shari'a ita ce shari'ar da annabi Muhammad ya zo da ita mafi munin abu shine bid'a kirkiran abu sabo a cikin addini wanda Allah bai san da shi ba annabi bai san da shi ba dukkan wata bid'a abin da yake sabo a cikin addini bata ce sannan kuma duk wani bata da ka sani to yana cikin wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ku sani cewa ya ku yan uwana musulmi Allah ne ya zabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan baiwa ya samu cikin bayin imam mabiyansa ya samu cikin masu kaunarsa ya samu cikin masu sonsa ba mu taba ganin sa ba wataƙila ma ba mu je garin sa ba wataƙila ba mu kaza ba ba mu kaza ba amma muna son sa muna kaunarsa muna biyayya gare shi Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya zabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ainihin annabta ya zaɓe shi da manzanci ya saukar masa da mafi alherin littafi shine alkur'ani ya umarce shi a cikin wannan alkur'ani da isar da saƙonsa saƙon Allah zuwa ga bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani don kai wa mutane bayani abinda muka saukar gare su yan uwana musulmi ashe manufar a saukar da alkur'ani a yi sharhinsa ashe manufar saukar da alkur'ani a yi bayani wa mutane malamai wajibi ne a gare ku ku koya wa al'umma alkur'ani wajibi ne a gare ku ku yi sharhi na alkur'ani ga al'umma da kyakkyawan lafazi da uslubi mai kyau tare da haƙuri da mutane tare da jawo su jika tare da rashin kausasa harshe tare da amfani da uslubi mai kyau kamar yadda idan ka kasa kaya a kasuwa ai kana lallaba kwastoma ne zo saya ba zagin sa kake ba ba cin mutuncin sa kake ba ba wulakanta shi kake yi ba to ku tallata addini da ɗabi'a mai kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya da wannan addini yau addinin musulunci ya je ko ina a duniya amma annabi bai je ko ina a duniya ba saboda kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ka ahmad lam yunsha wa lam yansha wa lahu wa yunshau mai ishirini ya ce kamar ahmadu ba a taɓa yin sa ba kuma za a taɓa yin wani irin sa ba ashe an yi annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ni da kai dan mu koyi da shi a cikin karantarwarsa mu koyi da shi a cikin da'awarsa da haka alqur'ani manufarsa a koya wa mutane a karantar da shi Allah ya umarci manzon Allah ya isar da alqur'ani Allah ya umarci manzon Allah kada ya boye alqur'ani ya karantar da sunna ya karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sharhi yan uwana musulmi ku sani hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne maganganun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce kada a bi hadisin annabi daidai yake da cewa kar ka bi maganar annabi musulmin kwarai musulmin arziki musulmin kirki ba zai taba cewa kada a bi maganar annabi ba kada Allah ya kawo mu lokacin da za mu ji irin wannan murya marar daɗi da za a ce kar mu bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halaka ta kai halaka taɓewa ya kai taɓewa mu wayi gari a ce yau muna ƙauracewa maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali ɗungurungum ga baki ɗayansa Allah ya aiko shi ne dan ya zo ya yi bayanin alƙur'ani ya sharhi Allah ya sauka masa da baƙin alƙur'ani ma'ana fassarar baƙin alƙur'ani ya saukar da shi ya yi bayani a ina za mu samu bayanin baƙin da Allah ya saukan masa na alƙur'ani fashin baƙin shine sai mun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da muke timanihi Allah ya ce kada ka boye abin da muka saukar maka ya isar da shi ga al'umma kama anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala qalbihi kamar yadda Allah ya saukar da shi akan zuciyarsa alqur'anul karim nana Aisha tana cewa duk wanda ya gaya muku cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan masa to yayi wa Allah ƙarya Nana Aisha ta ce a gaya muku al'umma duk wanda ya raya cewa annabi ya ɓoye wani abu bai yi bayani ba ƙarya yake yi annabi ya yi bayanin komai annabi ya yi sharhin komai sallallahu alaihi wasallama sai dai jahilci na wannan al'umma rashin karatu na wannan al'umma rashin bincike na wannan al'umma da adawa da maganganun da annabi ya faɗa na wannan al'umma ya sa su jahilci maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka annabi ya isar da sako a hajjin sa na ban kwana ya tara mutane a wannan lokaci sun bi mutum dubu ɗari yace ala hal ballaktu na isar da manzanci na isar da saƙo sahabbai suka ce duk duniya suka ce ka isar ka isar ka isar ya daga hannu ya ce Allahumma fashar ya Allah ka shaida ya ce halman yabdo na isar muku da saƙo ko ban isar ba suka ce ya Muhammadu ka isar ya ce Allah ka shaida ya daga tambayansu ya ce halman yabdo na isar muku da saƙo ya mutanen darman wanzamai ya mutanen kafin hausa shagon Allah ya zo muku annabi ya isa muku da sabo halban nafdu na isa muku sahabbai suka ce ka isar yau ga sunna ta shigo har cikin kafin hausa har darman wanzamai ashe annabi ba ƙarya ba ne ashe maganganun manzon Allah ba wasa bane ashe musulunci ba wasa bane wallahi musulunci sai ya shiga kasur gumin rami ko rijiya mutum ya shiga ya koya wallahi sai la ilaha illallah ta isa kansa wallahi haka za mu yi ta yi mu koya wa ‘ya'yanmu mu koya wa danginmu mu koya wa maƙotanmu mu ta gina masallatai ana kalmar la ilaha illallah wani gurin coci ake ginawa da haka annabi ya isar da saƙo ya Allah muna shaidawa annabinka ya isar da saƙo bai ɓoye komai ba kuma yau ga mu muna cikin ni'imar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna musulmi Allah mun gode maka Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku bari ku mutu face kuna musulmi Allah mun gode maka da ka bamu musulunci ko baka bamu komai ba ya ubangiji mun gode maka da ka bamu addinin musulunci imamu ahmad yake cewa yana daga cikin tushen sunna tushen musulunci shine riko da abin da sahabban annabi Muhammadu suka zo da shi da koyi da sahabban annabi ɗan uwa musulmi manzan Allah yana da almajirai yana da waɗanda ya koya wa addini yana da waɗanda ya koya wa shari'a waɗannan mutane su ne sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam an umarce mu mu so su an umarce mu mu gaunace su mu so sahabbai yana daga cikin imani son sahabbai a ƙaunace su a girmama sahabbai a mutunta sahabbai idan an ambaci sahabbai a ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da su hubbuhum dinun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa dughyanun san sahabbai addini ne san sahabbai kyautatawa ne san sahabbai imani ne fushi da sahabbai zagin sahabbai la'antar sahabbai ɓata sahabbai yarfawa sahabbai kufrin wani faƙon wani wuyanu kafirci ne kuma munafirci ne kuma girman kai ne idan kai ɗan arziki ne mutumin ƙwarai ai ka girmama abokanan babanka duk mutumin kirki baya wulakanta abokanan sa'annin uban shi to sahabbai sa'annin annabi Muhammad ne wallahi sahabbai suna da alfarma a wajen mu kawai dan sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi inuwa daya jama'a su suka bashi ya aura su ya bawa suka aura jama'a su yayi wa wa'azi sahabbai jama'a sahabbai su suka dauki takobi suka tafi yaƙi yau har musulunci ya zo darman wanzamai wallahi da ba dan sahabbai ba da musulunci bai zo nan gurin ba ashe sa kai yadda zamu yi wa sahabbai shine me mu musu addu'a mu ga musu Allah Allah ya gafarta musu Allah ya girmama su Allah ya hada mu da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu wannan shine musulunci wannan shine shari'a ka rike sunna ka rike qur'ani ka so sahabbai in ka ga wannan in ka gama wannan ka samu abin da tura suke cewa full option komai daidai kana da shi kar ka kuskura a sa ka ka rike qur'ani kadai ba sunna ba magana annabi wallahi tallahi halaka ne kar ka kuskura a ce da kai sahabbai munafukai ne subhanallahi wal iyaz billah wallahi ba zan yadda a zage ni a zage ubana a zage abokan ubana ba ba zan bari ba komin laifin ubana na rufa masa asiri ballantana abokanan annabi ballantana su kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ake harbin annabi Uhud sahabi ya saka gadon bayansa ana harbin kibiya pau yana shanyewa pau yana shanyewa pau yana shanyewa ya lulluɓe annabi ya rufe manzon Allah sai zo in zage shi sai zo in lance shi waɗanda suka kwana da yunwa suka ba annabi abubakar da aka yi hijira daga makka zuwa madina da yahudawa da musulmi da waye da waye kowa yana cewa muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu suka fita wajen gari suna taryansa sai ga manzon Allah ya iso da ya so sai aka kasa gane tsakaninsa abubakar ne annabin ko manzan Allah shi ne annabin abubakar da ya gane ba a gane waye annabin ba sai ya tashi sai ya daga rigarsa sai ya yi wa annabi inuwa sai ya ɗauki ɗaya hannunsa sai ya rinka fifita wa annabi sai aka ce a ga shi can shi ne ake wa fifita bawan Allah mai daraja bawan Allah mai matsayi abu ayyubal ansari shi ne mai masaukin annabi shi ya ba wa manzan Allah masauki a garin Madina. Taguwar annabi tana tafiya ana warwasonta, ka san warwaso wannan irin guma ija, wannan ya ce ya manzan Allah zo gidana, wannan ya ce ya Rasulullahi gidana za ka zo, wannan ya ce, wannan ya ce, manzan Allah yana cewa da'un hafa inna ha ma'amura, ku kyale wannan taguwa, ai umartanta aka yi. Ku batta inda Allah yake so ta tsaya nan za ta tsaya nan za a yi masallaci na. ta tsaya a masallacinsa ina annabi zai sauka ina zai kwana abu abu ayyub al-ansari yace gidana gidana gidana gidana annajari gidan ayyub ayyub al-ansari sama da ƙasa ne yasa annabi a ƙasa ya hau sama sai ce kai niwa na isa annabi yana ƙasa ina sama annabi yana ƙasan bene ni ina saman bene in ji abu ayyuba ku ji kaunar da sahabbai suke wa annabi ya ce wallahi ba zan iya kwana a saman annabi ba wallahi ba zan iya kwana a saman annabi ba ya fito ya ce ya rasulullahi ka koma sama na kasa bacci ba zan iya kwanciya kana ƙasa ina saman ka ba ba zan iya ba saboda girmanka saboda darajarka saboda kimarka saboda matsayinka annabi ya ce ya abu ayyub al-ansari arfaqu bi huwa arfaqu bi in zauna a ƙasa shi yafi sauki gare ni saboda takawa in hau sama din wahala sannan ina da baki tun da nazo madina baki suna ta zuwa wajena in aka ce za su hau su sauka su hau su sauka za su wahala ka yi haƙuri na amince maka ka zauna a sama na abu ayyub al-ansari ya koma ya kwanta sai ce kai ba zan iya ba ba zan iya ba ka san me yayi sai ya sauko kasan gidan ya nemi karshen gidan ya nemi gefe ya je ya gyara wata bukka ya ce wallahi sai dai in kwanta a ƙasa saman a bashi ba kowa wallahi ba zan kwanta a kano Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shine kaunar da sahabbai suke wa annabi Muhammadu don Allah akwai tukuicin da zamu ba su in ba mu su addu'a ba to wannan ita ce da'awa wannan ita ce aqida ko ana dakawa a turmi kafu rabu da sahabbai ko ana kulikulin kubura kulikulin rakiya kulikulin kande da talatu da maryamu ku riƙe sahabbai ku so su ku kaunace su kar ku rabu da sahabbai alheri ya zo muku a nan shiriyar take a nan alheri yake a nan addini yake a nan albarkar yake ya ku yan uwana musulmi wannan addini abinda aka umarce mu shine mu yi riko da abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce in an tambaye ka me addinin musulunci shine riko da alkitabu riko da as-sunna wallahi tallahi mutanen darman wanza mai wallahi tallahi mutanen kabin Hausa wallahi tallah mutanen jigawa gaba daya ina shaida muku babu tsira irin riko da alkur'ani babu tsira irin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wata magana in dai ba ta Allah ta annabi ba to ta biyo bayan su ko dai ta yi musu da'a ita ma a rike ta abita ta shiga rigibi ko kuma idan ta saba musu wallahi za mu ajiye ta duk maganar da ya ci karo da maganar Allah ba za mu bi ba duk maganar da ta ci karo da maganar manzon Allah ba za mu bi ba wannan shine addini wannan shine zaman lafiya wannan shine shari'a wannan shine kuma kishiyar bata ya ku yan uwana musulmi imam sa'idi yake cewa kafirai Allah ya zarge su sun kisi bi qur'ani sun kisi bi annabansu sai suka ce za mu bi abin da iyayenmu da kakanni suka zo da su wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a wata ayar قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا waɗannan ayoyi guda biyu aya farko wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana zamu bi abinda muka sabar iyayenmu suka saba akai suna bi mu ba za mu bi qur'ani ba mu ba za mu bi hadisin ba mu ba za mu bi kaza ba mu abinda iyaye da kakanni suke yi kawai shi za mu bi Allah ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayensu ba su hankaltan komai kuma ba akan shirya suke ba yanzu ko da babanka ba akan shirya yake ba sai ka bi shi ka yadda ka wulakanta qur'ani ka bi babanka ka yadda ka tozarta magana annabi ka bi babanka ko da babanka ba maguje ne ko da babanka baya sallah ko da babanka kaza ne la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna a cikin suratul baqara a wata surar ubangiji ya bada a cikin suratul luqman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala allah qalu bal nattabi'u ma wajadana kalli qur'ani ta bakara ma alfaina ta luqman ma wajadna alaihi aba'ana Allah ya ce a walau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sayir yanzu iyayen nan da kakanni ko da shaydan yana bin su yana kiran su zuwa ga azaba ta sa'ira haka za ku watsar da qur'ani nan jin kunne Allah yake yi wai abin da baka gane ba a duniya kan akwai wanda zaka yi mai da'a sama da babanka a duniya akwai wanda zaka yi masa da'a sama da mahaifiyarka ai babu ko to idan qur'ani ya zo to ana fifita qur'ani akan uba da uwa idan maganar manzan Allah ta zo jama'a ana fifita alqur'ani akan maganar manzan ana fifita alqur'ani akan maganar baba da mama da kaka da dan uwa ballantana kuma gargajiya ballantana yanda muka saba a garin mu ballantana yanda muka saba a ƙauyen mu a mu tambaya yaya Allah yake malamai ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya mu tambaya yaya annabi ya faɗa malamai ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya idan an yi haka an yi abin da ake cewa shine addini ya ku yan uwana musulmi wannan shari'a Allah ya cika mana ita tabtab Allah ya ce mu riko da Qur'ani mu riko da sunna a cikin su akwai hidaya a cikin su akwai shiriya akwai a cikin su akwai fauzi a cikin su akwai falahi rabauta da kubuta da kuma rashin bata duk wanda ya rike waɗannan ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayni na bar abubuwa guda biyu a cikin ku abu biyu na bari a cikin ku ba in tamassaktum bihi ba idan kun yi riko da su waɗannan abubuwa guda biyu lan tadillu ba'di abadan annabi ya ce har abada a bayana ba za ku bata ba manzo Allah ce kitaballah wa sunnati littafin Allah da sunnata haka qur'ani yayi ta faɗa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo Allah fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تاويلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Qur'an ya ce in kun yi masa da'a shi wa shi Muhammadu kun shirya ba abin da yake kan annabi illa albalagul mubin ya isan muku da bayani bayyanannen bayani kuma anan na gaya muku na ce muku Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya muku baiwa da zuwan wannan dattijo bawan Allah dan arziki Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam da haka wajibi ne da haka dole ne akan al'umma musulmi su yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su samu shiriya su shiga aljanna in wana musulmi a yau a wannan rana mai albarka insha Allah ta'ala a wannan gari na Birman Wanzamai a kafin Hausa a jihar Jigawa ga mu a wannan masallaci na ainihin foundation na al'adawi al-islamic foundation za mu buɗe wannan masallaci shi ne sallah ta juma'a ta farko da za a yi a wannan rana mai albarka a ƙarƙashin jagorancin masarauta ta haɗeja mai girma mai martaba sarkin haɗeja Allah masa albarka da mai girma hakiminmu na wannan shiya na wannan gunduma mun ji ƙoƙari da hidima da gudunmuwar da ya ta yi don ya tabbatar an ɗauki wannan lokaci kuma an bayar kuma yau gashi muna tare da shi ya ma riga liman zuwa karewa Allah ya masa albarka muna godiya kwarai da gaske da mutanen wannan gari da kuma damar da aka bayar a zo a haɗu ga 'yan uwa sun haɗu maza da mata an haɗu don a zo a buɗe wannan masallaci ina muku murna mutanen wannan gari na darman wanzamai ina muku murna mutanen wannan shiya na kafin hausa dangane da samun wannan katafare na masallacin juma'a a wannan gari da na leƙa na duba sai na ga wannan masallaci tayil ɗin irin na masallacin Madina wallahi kace wannan masallaci ga kafet ga fanka ga sola ga wuta wallahi tallahi wannan ba karaman ni'ima bane yana daga cikin ni'ima da alheri da ubangiji tabaraka wa ta'ala ka iya son wannan al'umma da shi yake son wannan al'umma shine musu arzikin masallaci jama'a yawaitar masallatai a cikin al'umma albarka ne don ko yafi yawaitar gidan giya ya fi yawaitar gidan kallo da gidan kwallo yawaitar masallatai a cikin al'umma ya fi yawaitar gidan caca ka daga ka ga asumiya ana ashadu Allah ilaha illallah yana ratsa gonaki yana ratsa gidaje yana ratsa cikin matan aure yana ratsa mu ko'ina wannan ba karamin alheri bane duk lokacin da aka kira sallah alheri ne yake sauka a wurin kuma duk inda masallaci yake to wannan gurin tabbas akwai albarka akwai alheri wannan masallaci masallaci ne na kowa da kowa duk musulmi ina fada ina maimaitawa duk wani musulmi mai kalmar shahada da yake so ya zo ya sallah wannan masallaci nasa ne ya zo ya sallah wannan masallaci naku ne dan ko aka gina shi ku zo ku yi sallah ku zo ku yi ibada kurin akwai shugabanci akwai jagoranci akwai liman akwai na'ibin liman akwai kwamiti na masallaci akwai waɗanda suke da kula da masallaci idan za a yi wani abu to sai a nemi izininsu sai a nemi yardarsu kuma wannan masallaci za mu gudanar da shi ne a bisa tsarin wannan hudubar da na yi kun ji abin da na faɗa to a kansa za mu gudanar da wannan masallaci Allah ya ce annabi ya ce son sabon annabi son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wani abu da zamu kawo sabanin wannan da haka duk musulmin kwarai yana tare da mu na san kana son Allah na san kana son manzon Allah na san kana son sabon manzon Allah gidanka ne naka ne mai martaba sarkin hadeja ya aiko mana da gaisuwa da godiya a matsayinsa na uba cewa yayi murna ya ji daɗi akan samar da ci gaba da aka yi a wannan gunduma a wannan bangare na samar da wannan katafarin masallaci da aka kashe miliyoyin kuɗi. Kun sauna abin mamaki? Mutum ɗaya ne ya hanya ta zuwan gina wannan masallaci. Shi ne wannan ɗan uwa bawan Allah limamu wannan masallaci Malam Hafiz. Taso, taso, taso, taso, taso. Bismillah taso, taso, taso. Wannan yaron ɗanku ne, ɗan jihar ku ne, ni kuma ɗalibi na ne zonar taho ni na karantar da shi ka buɗe fuskarka kama amarya buɗe buɗe buɗe buɗe ya yi karatu ya haddace alƙur'ani na ce muku ɗanku ne ɗan shiyarku ne ɗan ɓangarenku ne ni na tura shi je makaranta ƙasar misra ya samu yake limanci a wani wuri Allah hada shi da wani mutumin kirki ɗan uwanmu Sheikh Imad sunansa Sheikh Imad bawan Allah ya ga ilimin Malam Hafiz ya ga haddar Qur'anin Malam Hafiz ya ga haddar hadisan Malam Hafiz yanzu wannan kwakwalwar Buhari da Muslim duk yana cikin ta Al-Qur'ani izu 60 yana cikin ta yaro bayan ya gama karatu yace zai koma wanda ba Allah ya ce ina so zan gina maka masallaci ina kake so nace Malam Hafiz ga Kano ya ce in malam a kawo min shi nan darman wanza mai kafan hausa na ce za ka iya rayuwa a nan ya ce nan na fi so na rayu wallahi ina gaya muku Allah shine shaida saboda zan mutu zai mutu haka ya ta ɗauki ba daɗi ni kuma ina ta hura wuta ina ta zungura kamar yadda mai injin biredi yake yake ta zungura sai da muka tabbatar an zubo kuɗaɗen da aka zo aka yi wannan masallaci bawan Allah ne mutum ɗaya ana ce da shi Sheikh Imad ku yi masa addu'a shi ya gina wannan masallaci Allah ya masa albarka idan kun taɓa lura da wani zare da ake ce da shi ɗan Misra ana ɗinkin masu ɗinkin hula masu ɗinkin riga akwai wani zare ɗan misira ko to duk wannan zaren na ɗan misira duk shekarun da aka yi wannan shek imad ɗin mai wannan kamfanin zare ɗan misira shine ya gina muku wannan masallaci da haka in ka zo ɗinkin hula sai kai bismillah ka surkume ta da sunan Allah ina fata ana fahimta da haka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka wa nuqaddimu shukrana وجزيل شكرنا إلى فضيلة الشيخ الشيخ إماد حفظه الله ورآه ونقول لك اليوم إن شاء الله تعالى قد تم افتتاح هذا المسجد المبارك الذي يسمى بالمسجد العدوي في هذه الحارة وفي هذا المكان المبارك درمان وانزامي في كف حوسة في ولاية جيجاوة نسأله تبارك وتعالى أن يرزقك رزقا واسعا وأن يرزقك الجنة وأن يدخلك وآباءك الجنة وأن يحسن الله إليك وقد تم افتتاح هذا المسجد المبارك اليوم إن شاء الله تعالى والمسجد مسجد رباني والمسجد مسجد رباني سنقوم بتربية الناس تربية إسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى بذام من تاد الدعاء تمسمم با ga wannan masarauta mai albarka yadda ta ba mu gudunmowa tun da aka fara foundation ɗin masallacin nan da mai girma hakimi Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi har aka zo aka gama yau gashi ya kashe aikinsa ya dakatar da abin da yake yi insha Allah ta'ala gashi yana nan gurin kuma mai girma mai martaba sarkin hadeji ya ce a sanar da ni insha Allah sati mai zuwa za a kai malam Hafiz masarautar Hadeja zai bashi sanda zai bashi alkyabba zai daura masa rawani da me ake cewa malafa ta limamai dan ya nada shi cewa limami ne a wannan masallaci da kuma masu taimaka masa ina muku murna ina muku murna ina muku murna wallahi saboda murna saboda kauna ni ma ina da nawa masallacin wallahi a Kano na taho na baro shi kuma ina son hau bari na yau amma na ce bari in zo nan guri dan in zo in taya ku murna da godiyar Allah bi idinillahi tabaraka wa ta'ala da haka wannan masallaci yana da limamai bayan malam hafiz saboda rashin lafiya saboda tafiya saboda larura akwai mutane za mu faɗe su bayan sallah waɗanda za su rinka taimaka masa da kamsu salawa su taimaka masa kuma da sallar juma'a kai a takaice nima abdallah usman umar gadan kaya ku tsunduma ni a cikin limaman ina cikin limaman nan koda bayan koda bayan wata shida ko wata uku na rinka dan kewayewa in na gama in tafi da gero a buddin motata in na gama in tafi da gada a buddin motata insha Allah tabaraka ta'ala muna muku addu'a Allah muku albarka muna muku addu'a Allah muku albarka bari in rufe muku da albishir a wannan masallaci insha Allah wannan masallaci duk abin da ake a wani masallaci na juma'a zamu ya ciki ni kuma ni da kuke gani ni ne uban masallacin ko in ce kakan masallacin ma'ana akan ido na duk wani ce muku da agaji da jagoranci idan malam hafizu ya gada gada ku buga mun kwan zan bugo mota daga can yanzu in seta masa hamma da kafireto insha Allah da kun ji yayi gada gada to ku kira ni na san ma bai zai ba dan mahaddacin alqur'ani ne za mu rinka bude baki a wannan masallaci za mu rinka ainihin sallar tahajjudi a wannan masallaci za mu rinka tarawih a wannan masallaci za mu buɗe makaranta a wannan masallaci da ta matan aure da ta matasa da ta yara kuma ina muku albishir za mu gina katafariyar makaranta a wannan masallaci kuma mata na gansu a waje ina muku albishir insha Allah insha Allah zan takura wannan bawan Allah sa as'al ash-shaykh Imad an yabniya lana masjidan lin-nisa insha Allah za mu gina masallaci na mata wanda su ma za su zo su sakata su wala su shiga fanka su shiga kafir insha Allah ko da ana ruwan sama insha Allah za mu yi wa mata masallaci da taimakon Allah kuma duk wani abu na taimakon marayu za mu taimakawa marayu za mu taimakawa gajiyayyu za mu yi duk abin da za mu iya yi sannan za mu rinka gayyato malamai suna wa'azzuka da malamai zamu gayyato suna yin hudubobi akwai malamai a wannan jami'a mai albarka ta kafin Hausa wannan gidansu ne masallacin nan yana daga cikin manufar yin wannan masallaci samuwar nan jami'a da Allah muku kai mutanen darman wanzamai mutanen kafin Hausa Allah ya muku albarka kukan kun samu dace ga katafariyar jami'a ga kuma masallaci na juma'a muna fatan Allah ya dada karo muku ya dada karo muku ya dada karo muku albarka ka albarka alheri ka albarka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوده الدين يا رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله